وصلى الله على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ci gaba da karatun littafin ma'aƙidatu ɗahawiya na imamu ɗahawi mai bayani game da aƙidojin ahalar sunna ko to kwanaki mun tsaya dangane inda yake magana game da kulafa'ur rashiduna abubakar da umar da usmanu da aliyar da allah tabbata gare su yan nuna wahumul khulafa'ur rashiduna wal a'immatul mahdiyuna ko to ci gaba dai ga abin da ya shafi sahabbai yace wa annal ashara kuma mutanen nan goma alladina sammahum rasulullahi waɗanda manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama ya ambace su wa basharahum bil janna kuma ya musu albishir da aljanna nashhadu lahum bil janna mu ahlus sunna mu ne musu shaida aljanna mu a wurin mu ahli sunna yan aljanna ne tunda annabi ya faɗi alama shahida lahum rasulullah akan abinda manzon Allah ya shaida gare su wa qawluhu alhaq zancin manzon Allah gaskiya ne gaskiya ne ko ba gaskiya bane gaskiya ne to tunda manzon Allah ya masa shaida aljanna to shikenan mu mun tabbatar da yan aljanna ne in wanda ka shakku ya kawo qur'ani in rika in rance da billahi allazi la ilaha illa yan aljanna da ya tabbatar da gaske muke su wane ne su wahum su ne abubakarin sai da na abubakar wa umaru wa usmanu wa ali wa dalha wa zubair wa sa'adun wa sa'idun wa abdurrahman ibn auf wa abu ubaida ibn al-jarrah da Allah tabbata gare su wa huwa shi na karshen ga abu ubaida ibn al-jarrah aminu hadhihi al-umma shine amintaccen wannan al'umma radiyallahu anhum ajma'in yadda Allah tabbata gare su gaba ɗayan su kun ji wannan ko to wannan ita ce aqidar mu mu ahlus sunna akwai wasu mutane goma da annabi yawa albishir da aljanna ya ambace su da sunayen su ga sunan mallan ya kawo to mu ahalis sunna duk mun tabbatar da cewa 'yan aljanna ne kun fahimta mun tabbatar da 'yan aljanna ne ba mu da shakku game da haka nan don me saboda manzon Allah ya faɗi don abinda manzon Allah ya faɗi ko manzon abinda manzon Allah ya faɗi kuma gaskiya ne wa ma yantaku anil hawa in huwa illa wahayin yuha to waɗannan mutane goma su ɗaya annabi yawa albishir da aljanna cikin sahabbai a'a ba su ɗaya bane amma dai su ta su tafi fita su ta su tafi fita kun fahimta su an ka farawa kuma ta su tafi fita su ne su girma to shi yasa abin nan amma annabi yawa mutane da yawa albishir da aljanna shekaran jiya ba mu karanta hadisi ba annabi ya ce mabilalu na yi mahalkin na shiga aljanna sai in ji sautin tafiyar ka gaba gare ni me ka yi bilal ya ce ina tsammanin kaza kaza ne annabi ya ce eh shi ne ka zaga ai mahalkin annabawa wahayi ne shi wannan hadisi na nuna bilal dan aljanna ne wata rana manzo Allah na zaune da sahabbai sai annabi ya ce dan aljanna zai bullo sai wani bawan Allah ya bullo gobe ta yi kuma ya ce yan dan aljanna zai bullo sai mutumin nan kuma da san fasu ya ko bullowa har kwana uku to kaga annabi ya mai shaida da aljanna ko haka dai mutane da yawa annabi yawa shaida da aljanna sallallahu alaihi wasallam don haka ba waɗannan ne ba kawai amma dai waɗannan su ta su tafi fitowa to sai fashin baki yace ta kaddama zikiru ba'd fada'il al-khulafa'il arba'a ambatun sashin falalar halifofin nan guda hudu ambatun wani abu na falalarsu ai ya gabata ko karatunmu na shekaran jaku wannan su an faɗi wasu daga cikin falalolinsa to kaga kuma suna cikin waɗanga goma kamar shi mai sharhi yana cewa su ba sai mun kawo su batun da an faɗi wani abu nasu ko wa min faɗa illistatil baƙi da daga cikin falalar shidda waɗanda na rage min al'asharati da cikin goma ɗin nan radiyallahu anhum ajma'ina Allah yadda da su gaba ɗai marawa muslimin zai kawo falalar sauran shidda ba wai iyakar falalarsu kenan ba su ma waɗancan da ya kawo kula fawar ai ba iyakar falalarsu kenan ba ya ɗan tsakuro dai don ya nuna masu abin da annabi ya faɗi game da su to daga cikin falalar sauran shidda ɗin marawahu muslimin akwai abin da imamu muslim ya ruwaito shi an aisha ta radiyallahu anha daga nana aisha yarda allah tabbata gare ta aisha ta ce a riƙa rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo allah ya kasa bacci shine arakon ya kasa bacci za ta lailacin wani dare kwana yake ɗauka ta yi faƙala sai manzon Allah ya ce laita rajulan salihan ina zan samu wani mutumin kirki min ashabi da cikin sahabbaina ya harsunin laila ya zo ya yi gadi na wannan dare ashe hankalinsa ya tashi kenan shi ya hana mai bacci ce ina zan samu wani mutumin kirki kaga laita ta fata ina zan samu wani mutumin kirki da cikin sahabbai na ya zo ya gadi na wannan dare qalat aisha tace annabi na faɗin haka wa sami'na sautin sila sai mun kaji sautin makami wani ya zo ya aji takobinsa takobi ba na karfe bane in ka aje shi ai za a ji abin gane gaba koko faƙalar nabiyu sallallahu alaihi wasallam sai annabi ce mana za wane ne wannan faƙalar sa'ad ibn abi waqasin sai sa'adu da abi waqasin ba yana cikin goma din ba sai yace ya rasulullah ya manzon Allah ni ne sa'ad ibn abi waqasin me ya kawo ka yace jitu aharsuka nazo ne don in yi gadin ka kamar an faɗi bisa kunninsa nazo ne domin in yi gadin ka wa fi lafzin akhar cikin wani lafazi shi ko yana can gida sai dai Allah ya hana mai natsuwa irin barazanar da Yahudawan Madina kewa manzo Allah ce kai bari manzo Allah shi ɗaya yana da haɗari sai ɗaya ɗauki takobin ɗaya gidan manzo Allah kun fahimta wa fi lafdin akhar cikin wani lafazi wa qa'a fi nafsi khawfun ala rasulillahi tsoro game da manzon Allah ya abka cikin rayuwata in ji sa'adu faji'tu shi yasa ni zo a harusu don in yi gadin sa dame ya kwance gumbawa fada alahu rasulullahi annabi ya mai addu'a ya ce Allah dai shi ma albarka sun nama sannan manzo Allah ya kwanta ya bacci ina fallalar sa'adu ta fito nan cewar da annabi ya laita rajulan salihan ashe kenan ya nuna sa'ad ibn abi waqas ko cikin sahabbai rajulan rajulan salihan mutumin kirki ne fallala ta fito ko bata fito ba sannan fallala ta biyo fada alahu rasulullahi manzo Allah ya mai addu'a dole addu'an nan dai ta alkhairi ce ko wasu sahihaini wannan na nuna falalar sa'adu na abi wa qasim ya zo cikin bukhari da muslim anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallama jama'a li sa'ad ibn abi wa qasim abawaihi manzon Allah ya hada ma sa'ad dan abi wa qasim iyayensa biyu shi manzon Allah yau uhudin ranar da an kai yakin uhud fa qala manzon Allah ce irmi harba ya kai sa'adu don ba wanda ya iya harbin sa'adu yana daga cikin aulawiyat abubuwa wanda shi a farkon aikata cikin musulunci ya ce ni ne farko wanda ya fara harba kibiya fi sabilillahi sannan ya karanta sa'adu ya halba ya kuskure maharbi ne to da an ka zo uhudu manzon Allah ya ga yana ta ruwan kibo ga kafin rai sai manzon Allah ya zuga shi ya ce irmi harba fidaka a biyo ummi da uwata da ubana duk fansa ne gare ka shi shi an ma'anar manzon Allah ya hada mai iyayensa biyu falala ce ko ba falala ba ce wa fi sahihi muslim kuma ya zo cikin littafin muslimu an kai ibn abi hazim daga qais dan abi hazim kala ya ce ra'aytu ya da dalha naga hannun dalha ba yana cikin dalha ibn ubaydillah ba yana cikin asharatu basharuna ba to yace naga hannun dalha Allah ci wa qabi hannabiya wanda ya kare annabi da ita yawma uhud ranar uhud kashullat an shanye ta ranar uhud ba mutane sun yi gudu ba to ƴan ƙwarori da cikin sahabbai na tsaya inda manzon Allah daga cikin su akwai dalha dalha ya komo gaban manzon Allah in mutum in kahiri ya saro ya tara hannu in an halbo komi an kai hannu ne ya katara to hannun nan da ya kariya da manzon Allah ka akai ga manzon Allah at the end of zai hannu ya shanye sababi ya tsara hannun da an kai ta ya shanye wurin kariyar manzon Allah yayi hasara Allah zai biya shi da wani hannu gobe kiyama wafiha aidan kuma hayyo da cikin muslim an abi usman an-nahdi an karbo daga abu usman an-nahdi kala ya ce lam yabqa ma rasulillahi ba waɗanda na rage tare da manzon Allah fi ba'da tilkal ayyami cikin sashin yunukan da annabi Allah ti qatala fi annabi wanda annabi ya yaki cikin ta wasu da cikin yaƙe-yaƙen da annabi yayi yana yiwa duk uhudun ta dai ko mutane sun wace ba wanda ya rage tare da annabi gaira talha wa sa'adin in bancin talha dan ubaidillah da sa'adun na abi waqasim saura duk sun yi gudu wannan ba falala bace gare su su dai sun ka tsaya kariyar manzon Allah wa fi sahihaini su kan sai dai a mutu tare kuma haka Allah ya ba su nasara sun haka shi kare shi ba wani sharri da ya cika da shi wa fi sahihaini ya zo cikin bukhari da muslim wallahi yanzu mai kariyar zaka zakiya wanda ya kariyar manzon Allah don ɗaya rashin rabo da rashin mutunci da rashin kunya da iya shege kare mai kare zaka zake zai wanda ya kare manzon Allah wa fi sahihaini ya zo cikin bukhari da muslim wallazi li muslim lafazin na muslimu ne an jabir ibn abdullahi qal daga jabir dan abdullahi ya ce nadaba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nasa manzon Allah ya kira mutane nadaba ai da an nasa manzon Allah ya kira mutane yawmal khandaq ranar da an kai gazatul khandaq me ya faru ranar gazatul khandaq Allah ya ba mu labari taw taw taw Allah ya ba mu labarin irin halin da musulmi sun ka shiga na tsoro ranan nan ko? To sai annabi ya zo yana kiran mutane. Waka zuwa da Allah ‘yan aikai ya ta cikin kafin rancen ya ɗauko mana labarinsu, kowa ya noki. Kun fa saboda tsoro, daidai da ka zo tsari ba ka iya saboda tsoro. Hankalinsu ya tashi, kamar yadda Allah ya ba da labari farko-farkon suratul Ahzab. yace na daba rasulullahi sallallahu alaihi wasallam nasa manzon Allah ya kira mutane don ya samu wanda zai aikawa ya shiga cikin kafirai ne wadanga da muka tsoro kuma an ce ka shiga cikin su yawmal khandaq ranar da an kai ga zatul khandaq fanta daba zubair zubair shi ya karba inda duk annabi ya kira zubair ka amsawa thumma nadabahu annabi ya koma kiran su kashi na biyu fanta daba zubair zubair shi ya amsa saura duk sun sun noke faƙalar nabiyu sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce likulli nabiyin hawariyun kowane annabi yana da zaɓaɓɓen mutum me hawari mataimaki zaɓaɓɓen mutum wanda a shirye ya mutu saboda shirye ke ya mutu a kai ne sannan siri ko na gida ne shi ko mutum bai iya ɓoye mai saboda soyayyarsu shine hawari kun fahimta kowane annabi yana da zaɓaɓɓen mutum wa hawari wanda an zaɓaɓɓe na azubair ibn al-awwam don Allah sahabbai sun ji haka akwai zai su koma walakanta zubairu madalla to yanzu ji nice muku abinda a hawari shine annasir mataimaki wanda an na kusa na hannun dama wanda komi na kasiri har na iyalinka kana iya faɗa mai to yanzu kenan za mu ce tunda annabi ya ce wa hawariyu zubair kenan zubair ya yi abubakar kowa yana tashi falala to abin da mutane da yawa ba su gane ba in kan ga anwa wani abu zai kace wato ai so ne bisa gare ni kenan to kai da an ka tabe ma kwanaki ha kai ha kun fahimta wa fihi ma aidan kaga zubair ibn al-awwam shi ko ko yana cikin asharatul mubashsharuna to kaga shi a hawarin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa fihi ma aidan kuma cikin bukhari da muslim dai an zubair daga zubair din kansa annan nabiya sallallahu alaihi wasallam kala annabi ya ce man yati bani quraiza to kaji kiran da yayi musu ko wa zai zo ma bani quraiza fa yati ni bi khabarin ya zo min da labarin su zubair ya ce ni annabi ya koma kira wa zai ta inda bani quraizan can ya zo min da labarin ya ce ni har sau uku annabi ya ce ka dai biya sai ya faɗi waccan magana fan dalakta ya ce to tafi zubair ya ce ni ko tafi ba sai da raina ba fallan ma raja'atu da nitte kuma Allah ya kiyaye na zo ne kwasu labarin su ne dawo fallan ma raja'atu da ni dawo jama'a li rasulullahi sallallahu alaihi wasallam abu manzon Allah ya hada min iyayensa biyu fa qala yace fidaka abi wa ummi da uwata da ubana duk fansa ne gare ka wannan ba kalma ce ta yabo da girma suke faɗi ga annabi ba shi ma don ya dada musu kaga ya faɗa ma ɗaiɗaikun su haka nan akwai wanda ya rubuta littafi adadin mutanen da annabi ya ce ma fidaka abi ko fidaka abi wa ummi kun fahimta wa fi sahihi muslim ya zo cikin sahihi muslim an anas ibn malik qala daga anas dan malik ya ce qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam manzo Allah ce inna li kulli ummatin aminan kowace al'umma tana da amintacce wanda ba mai jayayya da shi game da aminci asalin amin da larabci sakatari amma nan ba sakatari bane amintacce ne kun fahimta kowace al'umma tana da amintaccen mutum wa inna aminana amintaccen mu ayyutu al'umma ya ku wannan al'umma ta dukkan game al'ummar manzon Allah wanda a amintaccen mu Abu Ubayd ibn al-Jarrah shine Abu Ubayd ibn al-Jarrah yana cikin asharatul mubashshiruna ba kaga shi ko tashi falala ko wane ne amintaccen wannan al'umma Abu Ubayda wa fi sahihaini ya zo cikin Bukhari da Muslim wannan shi ya nuna ya Abubakar da Umar da Usman da Ali a'a ya kare tashi falala ce sannan to yanzu abubakar shi ko duk daraja ta in ya ji annabi ya ce ma abu ubaida haka don Allah yana wa abu ubaida wulakanci to kaji yadda an kai sahabbai sun kawaye gari suna mutunta juna manyan mutane wa junansu kowannensu ya ji wani aiki na wata yabo magana ta yabo da annabi ya yi ko ko ya san wani aiki na kokarin da shi wani dan uwana sahabi yawa musulunci to da bakin sannan sai ya kama girmama shi shi kuma ya san abin da annabi ya ce game da ko ya san aikin da wancan yayi shi ko ya girmama sai sun kawai gari suna girmama juna mu ko yanzu kai dai adda girma to kai dai adda girma ka ce ban da girma ina ne ganin girman ka ni ko ha Allah ya shiryar da mu wa fi sahihaini ya zo cikin bukhari da muslim an huzaifa ibn al-yaman daga huzaifa dan yaman kala ya ce ja ahlu najrana mutanen najrana sun zo inda sun zo illa nabi sallallahu alaihi wasallama amma kuskure ne ba najrana bane bahrain ne mutanen bahrain sun zo sun kai sulhu da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa qalu sun kace ya rasulullahi manzon Allah ib'at ilaina rajulan aminan in shekara ta cika tunda an yi sulhu kafin ran sun zan kafin ran amana ba shekarar duk za su bada jizya ba to manzo Allah in shekara ta cika ka turo muna mutum amintacce rajulan amina mutum amintacce wanda za mu tara ko da yaka zuwa za mu tara jizyan mu da ya amso ya kawo maka faqala annabi ya ce la'ab asanna ilaykum lalle zan aika muku rajulan amina mutum amintacce haqa amina tab amintacce na haƙiƙa ne qala shi marwayacin hadisin Hudayfa ibn Liman yace fasta sharafa lahannasu da lokaci yayi sai mutane sun kai kwadayi kowa sun ya kai a tura shi ba don ka amsa kuɗin ba domin ka tara wannan sifa ya zan kai ne amintaccin da annabi ya washe da aminci qala sai Hudayfa yace fa ba asa aba ubayt ibn jarra sai da lokaci sai manzon Allah ya tura Abu Ubaida ina ne Abu Ubaida ya dawo da dukiya cikin dare Bahrain ne ba Najrana ba na fatar kun fahimta najarana ai su sulhin komi ba muqabila sun ka to an kai da su ba ai sulhu ba wa an sa'id ibn zaid radiyallahu anhu qal daga sa'id ibn zaid shi ma yana cikin asharatul mubashshiruna ko bayan sa'ad ibn abi waqas sannan akwai sa'id ibn zaid yace ashhadu ala rasulillahi ina shaida ga manzon Allah anni sami'tu ya kulcha naji shi yana cewa asharatun fil janna mutane goma suna don yan aljanna ne yace annabi fil janna shi annabin uban tahiya yana cikin aljanna bai cikin goma fa wa abubakarin fil janna abubakar dan aljanna ne wa dalha fil janna dalha ibn ubaidillah yana cikin aljanna wa umar fil janna umar dan khattab yana cikin aljanna wa uthman fil jannati uthman yana cikin aljanna wa sa'd ibn malik sa'd ibn abi waqas kenan shi sa'd ibn malik yana cikin aljanna wa abdurrahman ibn auf fil janna abdurrahman na auf yana cikin aljanna kaga ya kawo nawa shidda shidda ya kawo bai kawo abu ubaida ba bai kawo sayyidina ali ba bai kawo zubairu ibn al-awwam ba bai kawo dalha ba a ya kawo dalha ya kawo dalha eh eh bai kawo kai ne ba shi sayyid ibn zaid yace walau shi'tu da na so la sammaitul ashira da na ambace su har goma din kaga ashe kenan bai isuwa ba ko da na ambaci na goma ƙala ya ce fa ƙalu man sun ka cewa ne ne na goma ƙala ya ce sa'idu ibn zaidin ni kaina tun dama shi ne marwacin hadisin wa ƙala kuma ya ce shi shi wane ne shi sa'idu ibn zaidin ya ce lama shahadu rajulin minhun lalle halartar mutum guda daga cikinsu ma'a rasulillahi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ya gabar min waje huska ta ta yi kura da gare shi halarta ɗaya da cikin sahabbai huska ta ta yi kura khairun ya fi alkhairi min amala ahadukum daga aikin da ɗayanku zai aikatawa walau umira ko da an yi raya shi umra nuhin irin shekarun annabi nuhu ko da an raya shi irin rayuwar annabi nuhu shekara nawa annabi nuhu ya yi dubu ba hamsin na wa'azi ɗai banda na halitta an ce ya yi shekara arba'in kahin a bashi ka gani dubu ba goma kenan ko to sannan bayan ya gama wa'azin kuma bayan ruwan na kuma ya koma wasu kaga shekara dubu ba hamsin falla bisa fihim alfa sanata illa hamsin aman malamai sun gaci shekarun wa'azi na ba shekarun rayuka ta rayuwa ta na rawahu abu dawud abu dawud ya rawaito wannan asar na sa'id ibn zaid wa ibn majah da ibn majah wa tirmidhi da tirmidhi wa sahu tirmidhi ya inganta hadisin wa rawahu tirmidhi tirmidhi ya rawaito shi an abdurrahman ibn auf daga abdurrahman ibn auf kun ji wannan wani abdurrahman ibn auf kuma ya zo daga abdurrahman ibn auf yana cikin goma da masu aljanna shi wanga shi ya hijin dadi saboda gashi da certificate din aljanna kuma gashi multimillionaire mashahurin mai kuɗi ne don haka ba wanda ya hana mai kuɗi shiga aljanna in dai ya samu kuɗin ta hanyar halal kuma ya kashe su ta hanyar halal dan kasuwa ne Allah ya sa albarka ga kasuwancin dan kasuwa ne can makka da zai hijira sun ka ce wallahi nan ka samu dukiya ga ko ina baka zuwa da ita ce dukiya ko ka gata na ban muku sai ban mutu ya bi Allah da manzo ne ta ce ya zan talaka ya zo la'akari cewa ɗan kasuwa ne sai annabi ya kira wani ɗan kasuwa na madina ya haɗa su 'yan uwantaka sai mutumin gajiya shi ya tare shi gida ya raba gida na biyu ya bashi mata da kuɗi ya ce a'a ka riƙe matanka ka riƙe kuɗinka wa alaikum assalam Allah ya sa ma albarka akwai kasuwa garin ga ya ce ya ce to nuna mai inda kasuwa take shi ya iya kasuwanci ya nuna mai kasuwa ya ta ya saye ya saye suwa ya saye ya saye suwa ran nan sai gashi da za'afa rani ya sha za'afa annabi ya ce fice ficen mina ne ha gani ya ce aure ni annabi yawa kai ne aure kun fahimta ya ce to Allah ya sa ma albarka mun yi hadisi ne ko kaya a ce kwabo duki Allah ya sake mai sheta an ka ce to in ya tura sham a tai a sawa abinci in an ka sawa abinci ya abincin ya iso irin yau da marece sai ya kai aisha cikin garin madina duk musulmi wanda an mabukaci tsakani da Allah in ka san kana cikin halin bukata ka zo ka zo da jikkakka ka ɗiba sai mabukata sun ɗebi abin da suka so fi sabilillah abin da ya rage sai sa kuma ya ci riba kan haka dukiya ta tattara balle kai da daidai da kawa mutum sauki ba kai kana jin ciyo to wa an abdurrahman ibn auf radiyallahu anhu annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal shi wanga multimillionaire sahabbai cewa annabi ya ce abubakar fil janna wa umar fil janna wa ali fil janna wa usman fil janna wa talha fil janna wa zubair ibn al awwam fil janna wa abdurrahman ibn auf fil janna shi mafadin wa sa'id ibn zaid ibn amr ibn nufail fil janna wa abu ubaidah ibn al jarrah fil janna kaga na an ka samu asharatul mubashsharuna mubashsharuna shinun da fata mubakakka ce mubashshiruna mubashsharuna bil janna goma da an kawa albishir da aljanna Allah shi musu rahama rawahu al-imam ahmad fi fi musnadi imam ahmad ya rawaito cikin littafin sa musnad wa rawahu abubakar ibn abi khaysama abubakar ibn abi khaysama ma ya rawaito shi wa qaddama fihi usman ala ali can ga wancan tsari za ga an fara gabatar da ali kafin usman ko amma ga ga ga riwayat abubakar ibn abi khaysama ya fara gabatar da usman akan ali shine tsari na kwarai ba mun yaushe ba shekaran jiya usman ake fara gabatarwa sannan ali wa an abi hurairah radiyallahu anhu qala abu hurairah yace kana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam ala hira'in manzon Allah ya kasance akan kogon hira' ya ba dutse ba ne yana da kogo na an ka fara saukan ma annabi da wahayi ko huwa shi annabi wa abubakar da abubakar wa umar da umar wa usman da usman wa ali da ali wa dalha da dalha wa zubair da zubair kaga wa'annan duk suna cikin waɗanda an kawo albishir fata harakat sahara dutsen da kogon hira yake saboda jin daɗi annabi na sama ne sai ya motsa saboda ba dan ya kashe su ba don jin daɗi ba ba uhud ya taɓa musu haka nan ba yace uzbut uhudun inna ma alayka nabiyyun wa siddiqun wa shahidani to abinda ko ducin hare yake kenan fata harakat sahara sai ducin ya motsa fa qala rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ce mai eh da ka natsu fama alayka ba kowa akan ka illa nabiyyun face ba annabi aw siddiqun ko siddiqi aw shahidun ko shahidi to mudiba shi da shi abba annabi ko abubakar shine siddiqi umar ya yi shahada kashe shi an kai Usmanu shi ma shahada ya kashe shi an kai shahada gida Ali shi ma shahada ya kashe shi an kai Talha shi ma kashe shi an kai shahada ya haka Zubair kaga duk ta tabbata mu'jiza ta hito duk shahada sun kai rawahu muslim imam muslim ya rawaito shi wa tirmidhi wa gairuhuma warwa min durikin kuma an rawaito wannan hadisin ta hanyoyi da dama wa qad ittafaqa ahli sunnah ahalin sunna sun yi ittifaki ala ta'zimi hawlayil ashara akan girmama waɗannan goma wata kadimin da gabatar da su har akan ƴan uwansu sahabbai cikin sahabbai washe kowa abubakar daga abubakar sai umar daga umar sai usmanu daga usmanu sai ali waɗannan hudu su ake kira khulafa'ur rashiduna ko daggare su saiwa daggare su sai goma da an kawa albishir da aljanna daga goma da an kawo albishir da aljanna sayawa sai waɗannan halarci badar daga wayannan halarci badar saiwa sai waɗannan halarci bai atar da dawa haka dai to shine yace ahli sunna sun yi ittifaki akan girmama waɗannan goma wata kadimin da gabatar da su akan waɗanda ba su ba limashtahara domin abin da ya shahara min fada ilihim na falalarsu wa manaqibihim da darajojinsu ko to ina yake to sai mu ketare ko to yanzu dai mun je mun je falalarsu ko su ashiratul basharuna bil janna to sai gaba ta gaba sai gaba ta gaba kuma ga littafin yace wa man ahsana alqawla duk wanda ya kyautata zance fi ashabi rasulillahi ga sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wa azwaji da matayen manzon Allah sallallahu alaihi wasallama a dahirati min kulli danasin wa'anda yake tsarkaka ne daga kowane irin datti wa zuriyati da zuri'ar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama almuqaddasi na waɗanda an ka tsarkake min kulle rijisin daga kowace kazanta to duk wanda ya kyautata magana game da su faqad bari aminan da faqi haƙiƙa ya barranta daga munafunci ashe kenan duk wanda ya muna na magana game da su shi ko to ya faɗa mu munafunci kun fahimta yace taqaddama ba'du ma warada fil kitabi was sunna sashen abin da ya gangaro cikin qur'ani da sunna min fada'il sahaba na fallalar sahabbai taqaddama ya gabata ai ko mun yi ayoyi mun yi sahabbai game da fallalar su to ƙari kuma wafi cikin abin da ba a kawo ba yace wa fi sahihi muslim ya zo cikin sahihi muslim an zai dimna arqama daga zaid dan arqam qala ya ce qama fina rasulullah sallallahu alaihi wasallama khatiban ashe kenan kayan mu shiga me an ka nema dangane da sahabban manzon Allah gaba ɗayan su a kyautata magana game da su hakan ga game da matan manzon Allah gaba ɗayan su a kyautata magana game da su hakan ga zuri'an manzon Allah gaba ɗayan su a kyautata magana game da su wanda ya kyautata magana game da su ya baranta daga mana amma duk wanda ya muna na wata magana ya faɗi wata magana ta muni game da su to akwai munafunci tare da shi Allah tsare mu yace wa fi sahihi muslim ya zo cikin sahihi muslim an zai dimna arqama qala daga zai dan arqama ya ce qama fina rasulullahi sallallahu alaihi wasallam khatiban manzon Allah ya tsayu cikin mu khatiban yana mai huduba bima'in a wani tafki da akhuman wanda ake kira khuman gadir khum kenan khum sunan wurin ne gadir kuma ana nufin tafki gadir khum tafkin khum kun fahimta to manzo Allah nan maimakon ya ce tafki sai ya ce bima'in a wani ruwa bayan an ƙara hajjatul wada'i an kawo wani wuri da ake kira home to nan home din akwai tarki to nan kuma mararraba ce waɗanda za su ɗiba su yi sham ga yanda za su bi waɗanda za su ɗiba su yemen ga yanda za su bi za a rarraba to sai annabi kayan a rarraba sai ya tsaya nan ya hudu ba kun fahimta ina ne wannan tarki na home yake baina makka wal madina tsakanin makka da madina faqala sai annabi ya ce cikin hudu bare ce amma ba'du bayan haka ala ku saurara ayyuhan nasu ya ku mutane fa inna ma ana basharun abin sani kawai ni mutum ne yushiku an yi kusa an ya ce rasulun rabbi manzon ubangiji na ya zo mini fa ujiba kuma in karba wane ne manzon ubangijin sanan da yake ishara mala'ikin mutuwa wa ana tarikun fikum sakalaini to don Allah ina bar muku abubuwa biyu masu nauyi cikin ku awwaluhu ma na farkon su kitabullahi littafin Allah fihi alhuda wan nur cikin littafin Allah akwai shari'a da kuma haske fa khudu bi kitabillahi dan ku riko da littafin Allah ya ku bayan Allah wa tamsiku bi kuma ku riko da shi fa hatta ala kitabillahi shi zai dubna arkan marwacin hadisi yace annabi ya kwadaitar akan biyan littafin Allah wa ragaba fi kuma ya kwadaitar game da shi sun maƙala sannan ya ce na biyu kuma wa ahlu baiti da mutanen gidana wa zakirukumullaha ina tunatar da ku Allah fi albaiti game da mutanen gidana salatan yan maimaita wannan hassau uku kaga waɗannan su ne sakalainin da yace na ban muku abubuwa biyu masu nauyi littafin Allah da mutanen gidan manzon Allah kun fahimci wannan ashe girma mutanen gidan manzon Allah wajibi ne akan duk wanda ya imani da manzon Allah cewa ahli sunna ba su ahlul bait wannan ƙarya ce ta yan shi'a dama kuma ƙaryata ne munafukai wakar rajal bukhari imam bukhari ya fitar da hadisi an abi bakar na siddiq daga sayyidina abubakar kala abubakar ya ce urqubu muhammadan ku kiyaye muhammad raqibun mai raqibu mai tsaro ku kiyaye Muhammadu fi albaiti ga mutanen gidansa to don Allah Abubakar shi a jagoran mu mu ahli sunna ga abin da yake kwadaitarwa kullun yana amirul mu'min bayan wucewar manzon Allah don Allah kuma ana cewa ba mu ahlul baiti to wa inna ma qala shehu rahimahullahu mallan yace malan wane ne a shehu nan imamu dahawi tunda wannan sharhi ne ko imamu dahawi ya ce faqad bari aminan nifaqi duk wanda ya girmama su ya barranta daga munafunci la'anna asalan rafdi domin asalin shi'a su ne rafida ko to su wane ne ke wulakanta suke faɗin miyagun maganganu game da su yan shi'a to asalin shi'a inna ma a hadasa hu munafiqun zindiqun wani munafiki zindiki shi ya kagota qasduhu abinda an manufa tai ibdalu dinil islam bata addinin musulunci wal qadahu fi rasul da kuma sukar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama kama zakar zalikal ulama kama yadda malamai masana Allah sun ka ambaci haka fa inna abdullahi bin saba'in wane ne ya kirkiri shi'a ga suna ne nan wani ba yahude ne da yace ya mu shiga musulunci ashe ƙarya ya kai ya shiga ne domin ya yi barna abdullahi dan saba'u kakan yan shi'a lamma azhara al-islam lokacin da ya bayyana musulunci arada ya yi nufin an yursu da dinin islam ya bata addinin musulunci ne if you can't if you can't fight them if you can't if you cannot beat them you join them kaga sun yi hada da musulunci suna waje musulunci yadda kofar da daular su sai sun kace bari su shigo sai su yi hada da shi ta cikin gida mafi yawa abubuwan da aka yi muku ba ku ganewa ko to yace ina yake yace fa inna abdullahi bin saba'in abdullahi dan saba'u lamma azhar al-islam lokacin da ya bayyana musulunci a rada an yusu dinal islam ya yi nufin ne ya bata addinin musulunci bi makari da makircin sa wa khubfi da kazantarsa kama fa kama fa ala bulus kama yadda bulus waye bulus eh santifo annabi isa shi abulus oho sahabi annabi isa ko santifo eh kamar yadda bulus ya aikata bidinin nasaraniya da addinin kirista fa azharat tanassuka sai ya bayyana da eh fa azharat tanassuka sai ya bayyana da abin da ake kira at-tanassuk wannan nau'in ibada ne thumma azhara al-amr bil ma'ruf sannan kuma ya bayyana da umarni da aikin alkhairi wa nahy anil munkar da hani daga munkari kamar da gaske hatta sa'a kaga yana nan da yana bayyana da abubuwa cikin musulunci shi wane ne shi abdullahi bin saba'i hatta sa'a har sai da ya yi aiki fi fitnatu Usman ga fitinan nan da ta samu Usman wa katili da kuma kashe Usman shi ya tayar da ita ashe ashe waɗannan ƙauya shi ya izo su kasan da ɗaya aikin munafiki kenan munafiki bai iya tunkara shugaba ya ce kaza da kaza amma sai ya ce ya samu gaugau ya al'umma to ku tahi ai ku ka biya ta ai ku ba ku ka iza shi ba yana yi kuna kabbara to ku ce ku ce kaza da kaza shi sai ya noke sai yanzu gaugawa su ko dama gaugawa ne to munafiki kenan ko da kada zai ta kai wallahi in ba a ci nasara ba sai su haɗi wallahi wani ya turo mu shi yana ce ya noke bai tafi ba in an ci nasara dama ta da su yake shi ya turo su da shi za a raba in ba a ci nasara ba kaga shi bai cikin su sai in sun haɗi suna ne sannan aka sanin shi ne kun fahimta wallahi tsare mu daga sharrin munafiki to ina yake ثم لما ثم لما قدم علي الكوفه sannan lokacin da sayyidina ali ya iso kufa azhar al-guluwa sai ibn ibn saba'in ga abdullahi ibn saba'in ga sai ya bayyana da guluwi fi ali game da ali wa nasar lahu da kuma taimako ne sai ya sheko ya shige cikin mutanen ali yanzu da cikin mataimaka ne kun fahimta li yatamakkana bi zalika domin ya tabbatar da ya tabbatar da wannan min a garadi daga bukatoci ne in bai tare da shugaba bukatoci ne yana biya amma in ya shige cikin shugaba wa balaga zalika aliyan wannan labari ya kai ga ali to menene guluwin da ya game da ali sai ce ai ku sani abba kai ba ali Allah ne da labari ya kai ma ali fada laba katila an ne bai ce aka min shi yanne ya kashe shi faharu ba minu ya gudu da gare shi ila karke sai koma na gari karke da ali ya gama da shi tun sannan wa khabaru ma'rufin fi tarihi labarin dan saba'u sananne ne ga tarihi wa taqaddama ko wata kaddama kuma bagana ta gabata can baya anna man faddala man faddalahu ala abi bakarin cewa shi ali sadda yana amirul mu'min duk wanda ya fifita shi akan abubakar wa umar da umar jaladahu ali ne mai buloli jaldal muftari irin irin bulolin da ya kawo wanda ya yi karya kaga ali bai yadda aji ta shi akan abubakar da umar ba kun fahimta to shi yanzu ba akan abubakar da umar ba shi har akan manzo Allah ya fifita ali ya ce ali Allah ne kaga to shi asalin shi'a to duk wasu miyagun aƙidu ya yi ta hituwa da su ya ta hituwa da su suna biya ta har ga abin da abin ya zama mana Allah ya tsare mu daga sharrin sai gaba ta gaba ya ce wa ulama usalaf yanzu mun gama da sahabbai kwata kwata yadda Allah tabbata gare su me ya aqidar ahli sunna game da sahabbai girmama su da mutunta su da ya musu addu'o'i na alkhairi da kame baki daga faɗin duk abin da ba alheri ba game wannan shi aqidar mu duk wanda ya bude baki ya faɗi wata magana game da wani sahabi ko da abin nan gaskiya ne to bai kyauta ba ya saba ma aqidar ahlus sunna ba ma'asumai bane don haka sun yi kurakurai amma abin da yasa mun kace abin da ahlus sunna sun kace a kame daga kurakuran kan ma ka faɗi da ruwanka don me saboda irin yabon da sun ka samu daga Allah da manzon Allah Allah ya yarda da su wanda an ka yarda da shi ba ɓata lokaci na ka zo kana haɗin illa ta ba to wannan da yawa wannan da yawa laifin ya ce ya yarda da shi to mi an naka kai dan kazagi ka gani don haka yadda Allah tabbata gare su to daga sahabbai sai yawa sai salaf sahabbai suna cikin salaf sahabbai tabi'un tabi'in tabi'in ko sai waɗannan biyu su shine cewa ulama salaf malaman salaf min asabi ashe salaf ba wata ba ko kalma bace iyaka wasu masu hasada ne ke son su raba ɗaya biyu sai eh ba musun salaf mukai ba amma salaf su waɗancan magabata su imam malik su ɗaya ayyan salafiya kware salaf na wanga zamani su bellewa ba na kware ba ne wacce ba na kware muke ba wacce ba na kware muke ba kai dai abba na kware ba kai da kasan raba ɗaya biyu shi ne ce ulama salaf malaman salaf menene salaf magabata ma salafa ko to malamai waɗanda sun ka gabata minas sabiki da cikin magabata malaman salaf minas sabiki da cikin magabata wa man ba adahun da waɗanda na biyo bayan su minas tabi'ina da cikin tabi'ai ahlul khairi khairi ya samu ku ko khabar ahlul khairi mutanen alkhairi wal asar da kuma hadisai wa ahlul fiqh da kuma malaman fiqh na da cikin su wan nazar da kuma tunani la yuzkaru na waɗannan malaman duka ba a ambatonsa illa bil jamilu sai da magana mai kyau kun fahimta wa man zakarawan bisu'in duk wanda ya ambace su da wata cuta ya ambace su da wani mugun abu fa huwa ala gaida sabili shi baya bisa tafarki na shari'a kaga yadda bai halatta ambaci sahabbai da miyagun maganganu ba haka su ma malaman salaf tabi'una da tabi'ut tabi'ina dama salaf karni uku sahabbai tabi'ai tabi'ut tabi'ina waɗanda annabi ya washe da da alkhairi su ne salaf yace khairun nasi qarni thumma alladhina yalunahum thumma alladhina yalunahum to su ne salaf bayan wucewa su an ka samu khalaf kun fahimta to su waɗannan malamai sahabbai kenan da tabi'un tabi'ut tabi'ina to ba ambaton su sai da alheri wa man zakarawan da su in duk wanda ya ambace su da wani mugun abu fa huwa ala ghayri sabili shi bai bisa akan tafarki na shari'a don me ƙala ta'ala saboda Allah matsawakin sarki ya ce wa man yushaqiqir rasul duk wanda ya saba mu manzon Allah sallallahu alaihi wasallama min ba'd ma ta bayyana loloda bayan shari'a ta bayyana gare shi wa yattabi ghayra sabilil mu'minin kuma ya fita farki wanda ba na mu'minai ba so ne mu'minai ne mu'minai kaga sahabbai da tabi'un tabi'ut tabi'in wanda annabi ya washe da alkhairi ya fita farki wanda ba na mu'minai ba nuwallihi ma ta walla zamu jibinta mai abin da ya jibinta wa nuslihi jahannama kuma mu shiga sai jahannama wa sa'at masira makoma ta yi muni Allah ya kare mu da kariya ta ashe kenan Allah ya yarda da biyar tafarkin da annabi munin ne ko sai dai ya tsoratar daga biyar tafarki wanda ba na munin ne ba fa yajibu ala kulli muslimin don haka wajibi ne akan kowane musulmi ba da muwalatillahi wa rasuli bayan jibintakar Allah da manzonsa muwalatul mu'minina wajibinsa ne ya jibinci mu'minai kun fahimta kama na daka bihil qur'an kama yadda qur'ani yayi magana game da shi yace wa yattabi ghayra sabilil mu'min yabbi tawarki wanda ba na mu'min ne ba ashe Allah ya yadda abi tawarkin mu'min ne kun fahimta khususan musamman ma alladina hum warasatul anbiya daga cikin mu'minai waɗanda yake su ne magadan annabawa su wane ne magadan annabawa malamai alladina ja'alahumullah waɗannan da Allah ya sanya su bi manzilatin nujumi matsayin taurari yuhta da bihim ana shiryuwa da su fi zulumatul barri wal bahri cikin dufan tudu da dufan teku malamai su ake shiryuwa da su amma malamai na Allah to yau malamai sun zan duk wata bata gare su ake samu to Allah ya tsare mu wa qad ajma al muslimuna ma haqiqa musulmi sun yi ijma'i ala hidayatihim akan shiriyar su wa dirayatihim da kuma ilimin su su wadancan magabatan malaman na salaf ba musulmi sun yi ijma'i akan shiryayyu ne kuma masu ilimi ne in kullu ummatin domin kowace al'umma ƙabla mab'ath Muhammadin gabanin aiko annabi sallallahu alaihi wasallama ulama u hashiraruha malaman su sune ashararan su kun fahimta illal muslimina in bancin musulmi fa inna ulama ahum su kan musulmi malaman su khiyarun su ne zababban su fa innahum su malamai khulafa'ur rasuli su ne khalifofin manzon Allah min ummati daga cikin al'umma ce kamar yadda yace cikin hadisi sahihi ya ce al'ulama warasatul anbiya'i malamai su ne magadan annabawa ko wal muhyuna lima mata kuma su malamai su ne masu rayawa ga abin da ya mutu min sunnati daga sunnar manzon Allah sallallahu alaihi su ke raya sunna to yau su ke faɗa ma 'yan an raya sunna eh ka gani fa bihim qamal kitabu da su ne alqur'ani ya tsayu wa bihi qamu su kuma malaman da qur'ani sun ka tsayu wa bihim nadaq alkitabu kuma game da su ne alqur'ani yayi magana wa bihi nadaqu su kuma da qur'ani suke magana wa kulluhum dukkan su muttafiquna masu haduwa ne ittifaqan yaqinan ittifaqi na haqiqani ala wujubi ittiba'ir rasul akan wajibcin biyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walakin sai dai idza wujidu liwahidin min an samu ƙaulin wani zance liwahidin minhum ga ɗaya da cikin su malaman salaf qad a hadisin sahihun bi khilafi wanda hadisi ingantacci ya zo da sabanin magana tai fala budda lahu to ba makawa gare shi fi turki gabarin magana fala budda lahu ba makawa gare shi salaf fi tarkihi gabarin hadisin da yayi min uzurin yana dole yana da uzuri kun fahimta ba akwai inda maganganunsu na saba mahadisai ba to duk inda ka ji wata magana ta wani malami cikin malaman salaf ta saba ma hadisi ingantacce to yana da uzuri wajma'ul azari gaba ɗayan uzururrukan malamai salasatu asnafin dangi uku ne uzururrukan da ake musu waɗanda na hana musu karɓa a hadisi ahadu ha na farko adamu itiqadi rashin itiqadi ne shi malamin annan nabiya qalo annabi ya faɗi magana shi a wurin hadisin bai inganta ba kun fahimta tunda bai inganta ba kaga ba zai yi fatawa da shi ba wasani na biyu adamu itiqadi rashin kudurtawarsa annahu arada tilkal matsala cewa annabi yana nihin wannan matsala da zalikal qawli da wannan zancen to in ya inganta in hadisin ya inganta fa to malamin yana da kudurin wata abu annabi kanihi ba wagga magana da shi malamin yayi sabanta annabi ya kanihi ba wa salisu na uku itiqadu kudurta wasu shi malamin anna zalikal hukum cewa wannan hukunci mansukun zai yi hadisin ya inganta kuma magana annabi ke nuyi amma shi malamin yana da itiqadin an shahi hadisin daga baya kun fahimta waɗannan su ne uzurorin su falahumul fadlu alaina suna da falala akan mu su waɗannan malaman wal minna da kuma baiwa da sab'i na rigayen mu da sun kai wata ligi da kuma ida ma ursula bihar rasulu ilaina abinda an ka aiko manzon Allah da shi zuwa gare mu su na ido shi kaga su sun ka karbo daga manzon Allah su sahabbai su ko tabi'una sun ka karbo gare su ko tabi'un tabi'un dan har ya kawo gare mu don haka suna da bayawa akan mu ko babu wa idahu ma kana min da kuma bayanin abin da ya kasance nashi yakhfa alaina yana boyewa kuma sun ka sun kai muna bayani da yawa sahabbai sun ka bayyana mana hadisi da ayoyin Qur'ani da yawa tabi'ai sun ka bayyana min su a tafsiri ko da abin ga da sauransu dai faradi Allahu anhum don haka yadda Allah tabbata gare su wa ardahum kuma Allah ya yadda da su Allah ya ba su sakamakon da za su yadda an saka musu da abin da sun kai rabbana ghfir lana ya ubangiji mu ka gafarta muna wali ikhwanina kuma ka yi gafara ga ƴan uwan nan namu allazina sabaquna bil imani wa inna gabace mu ga yin imani kaga gafara an ka ce mu neman musu ba mu zage su ba wala taj'al fi qulubina gillan ya Allah kaka sanya mugun kulli cikin zukatan mu lil ladina amanu ga wannan da sun kai imani gabanin mu rabbana ya ubangijinmu innaka ra'ufur rahim lalle kai mai yawan rangwame hake mai yawan cin kun ji wannan don haka duk malaman musulunci magabata ba a ambaton su sai da alkhairi bai halatta ka ambaci imam malik ka sokai bai halatta ka ambaci imam shafi'i ka sokai ahmad bin hanbali ka sokai haka duk wani malami su ibnu hazm su abu abu hanifata da sauransu ko imamu ahmad da sauransu su ibnu hazm su wane ne duk magabatan nan dai bai halatta ka soke su suna da baiwa a kanmu sun yi mana sun mai risala dole cikin mu akwai wanda bai ci unhanin risala ba to wanda ka ci unhani ne suka ta cancance ka tsakanin ka da yi ko yabo yabo Allah ya gafarta musu kun fahimta amma in makiyan mu na son su soke mu zai ai suka sun mu kai don su bata mu gaggawa Allah ya sani mu ba mu suka kun ba mu kiyaye da su sai gaba ta gaba yace wala nufaddilu ahlan ahadan sannan mu aqidar mu ta ahlus sunna mu ahlus sunna wal jamaa ba mu fifita ko mutum guda min al awliya da cikin waliyai ala ahadan akan wani min al anbiya da cikin annaba alaihi assalam kun fahimta wana qulu muna cewa mu ahlus sunna muna cewa nabiyyun wahidu annabi guda abdalu min jami'il awliya ya hidu annabawan da an kai ya hidu waliyan da an kai duniya kaga wannan raddi ne yake ga wasu 'yan bida'a waɗanda adda aƙidar cewa waliye sun yi annabawa daga cikinsu akwai 'yan shi'a na sha karanto muku maganar imamu komeni wadda ya cikin littafinsa hukumatul islamiyya sunan littafin kenan hukumatul islamiyya imamu komeni ya yi shi allah ya la'ani komeni kun fahimta yace wa inna min daruriyati mazhabina yana daga cikin abubuwa na wajibi na lalura cikin mazhaban mu ta Shi'a anna li ayyamatuna maqaman cewa imaman mu suna da wani matsaya suna da wata daraja la yablughu malakun muqarrabun wanda yake mala'iki makusanci wurin Allah bai kai ga darajar nan ba wala nabiyyun mursalun haka annabi manzo bai kai ga darajar nan ba ashe kenan imaman su sun annaba da manzanni da mala'iku to su ne imamu dawi kewa da dinan ko ku aƙidan nan ce ta su da masu kama da su ba su ɗaya da wannan aƙida ba akwai yan bid'a zai yawa masu yi wannan aƙida cewa waliyai a yanzu wanga me yake cewa yace shehu uban Allah shehu mai a matsayi na bali ba to shehu uban Allah yace kakkace ma shehu Allah kakkace mai annabi shi yayi Allah shi yayi annabi shehu uban Allah in ka ce Allah bai da uba to kana shege ne haka yace to yanzu Allah shi haɗa mu da shi sai mu tambaye da wace mata ya haihi Allah tun da inda ka ji uba akwai uwa faɗa mana mi sunan uwa Allah kun gani ko kalaji har gani yanzu abubuwan ga muna karanta muna gan kamar tatsuniya ta wasu sun ce kaza to gashi mutanen zamanin muka cewa haka iyaka saboda sun san ba tallatuwa in an ka tambishi in an ka tunkari shi wannan ce ƙarya ta ai mu ba su cikin mu waɗannan wallahi dan tijaniya gida ta kenan dan tijaniya gida ta kenan sun yi eh duk akida saboda ƙarya ta suka sun yi hihi ta abin ga waliyai bisa ga bisa ga annabawa kaga abu ya ɓaci yanzu har sun kai ga Allah ko to amen kaji yace yace wala wala nufaddilu ahadan min al-awliya ba mu ahlus sunna ba mu hihita ko mutum guda da cikin waliyai ala ahadan akan wani da cikin min al-anbiya da cikin annaba alaihi wasallam wala kullu muna cewa mu ahlus sunna muna cewa nabiyyun wahidu annabi guda abdalu yafi min jami'il awliya daga duk waliyan da ka sani duniya kun fahimta to sai ya ce yushiru shehu malam yana ishara ne rahimahullahu ilar raddi ne ne shehu anan imamu dahawi yana ishara ne ilar raddi zuwa ga yin raddi alal ittihadiyya akan masu yan ittihadiyya su wane ne yan ittihadiyya yan wuhudatul wujudi masu cewa komi Allah ne in ka lura akwai aqidar wuhudatul wujudi cikin waƙar ga yace ai komi Allah ne ya faɗi haka na yan kun saurara shi wuhudatul wujudi ƙarhin nan menene sai Allah ne imanin su wani bangare ne na sufaye imanin ka ba zai kai ba sai ka yarda da komi Allah ne mai rahisin nan me sai ka ce Allah ne waya ga ka ce Allah ce waɗanda ka ce Allah ne sai ka yadda komi Allah ne to shi ya ittihadiyya ko da talojo da kenan kun fahimta to mina nawai eh oh to gauga na ka abu uku a tare da su ya kai hudu ga ƙauyenci mutanen ƙauyena ga ƙurciya sannan ga rashin tarbiyyar gida ko cikin ga sannan ga jahilci ma dalla kaga abu da tare su don haka suna da wannan mm don haka ba da mamanci da bisa shi ko yaro wanda ta da uwayen su uwayen da tsawata suka ga an kwashe da su balle yaro tun yana dan karami bai san uba ne ya ce mai bari wane ba uba ne ya mai tsakuwa ta ce mai tsawa in bancin shari'a ta ubangiji ya za a yi da waɗannan Allah ka shirya da mu to mu tafi yace yashiru shekhu rahimahullahu imamu dahawi Allah shi mai rahama yana ishara ne ila raddi zuwa ga yin raddi alal ittihadiyya akan yan wahdatul wujudi wa jahalatul mutasawwifa da kuma jahilan sufayi wa illa in ko ba haka ba fa ahlul istiqama waɗanda a tsaye akan siratul mustaqim sune ahlul istiqama ko Allah ya sanya mu cikin su yusuna su kan kullum wasiya suke yi bi mutaba'atul ilmi game da biyar ilimi ko mutaba'atul shari'a da biyar shari'a kullum wasiya suka yi a zanka biyar abin da an ka gani faqad aujaba Allah haqiqa Allah ya wajabta alal khalqi kullin akan talakai dukkan su mutaba'atar rusuli biyan manzannin Allah haka ne ko ba haka bane to yan Allah ya wajabta biyan manzannin Allah ya zaka cewa kuma ga wani wanda shi ba manzo ba ya yi manzo eh qala ta'ala ina Allah ya wajabta biyan manzanni Allah ya ce wa ma arsalna min rasulin ba mu taba aiko wani manzo ba illa li da'a sai don a yi mai da'a bi iznillahi da iznin Allah ba wani manzo daga cikin manzannin da mun ka aiko duka illa don a yi musu da'a wa an ka ce musu da'a musulmi mabiyan su wanda cikin mabiyan nan aka samu waliyai ko waliyi mabiyi ne waliyi mabiyi ne walau annahum da a ce su mutane munafukai iz zalamu anfusahum lokacin da sun ka zalunci kawunan su na saba maka ja'uka sun zo maka fastaghfirullah sun ka nemi gafara Allah wastaghfir lahum rasul kun manzo Allah ya neman musu gafara Allah lawajadullaha tawwabar rahima ko da sun sa Allah mai karɓar tuba mai jin kai ila an kala har zuwa da inda yace wai sallimu taslima fala waraddaka la yu'minuna hatta yuhaqqimuka fi ma shajara bainahum ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما kun fahimta wa qala ta'ala kuma Allah madaukaki ya ce kulce musu in kuntum tuhibbuna Allah in kun dan kuna son Allah fattabi'uni ku bi ni ku bi manzon Allah kaga biyar manzon Allah shine alama ta son Allah yuhibbukum Allah in kun bi manzon Allah Allah zai so ku waya ga sallakun dunubakum za ku zan waliyai kenan ko waya gafar lakon zunubakum kuma zai gafarta muku zunubanku wallahu gafurur rahim Allah mai yawan gafara ne mai yawan jin kun ji wannan don haka ni Allah yayi umarni a bi manzannin Allah to yaya kai da an kace ka bi haka cewa kahi wanda an kace wanda an kace ka bi yana yiwa mabiyi ya bi ya wanda an aka da yaya gare shi qala abu usman nan sabori don haka waliyai dun mabiya ne mabiya ne gawa ga manzon Allah don haka ba yadda za a yi su ko cimma manzon Allah balle su yi shi da rai wani malami abu usman ne saburi ya ce man man ammara sunna man ammara sunna duk wanda ya shugabantar da sunna a lanar su yi akan kansa kaulan wasu ilan gazance daga aiki bai komi sai abin da sunna ta umurtai bai faɗin komi sai wanda sunna ta yadda ya faɗi to na daga bil hikima zaka gana yana magana ta hikima wa man aqarra hawa wanda ko ya tabbatar da sun zuciya ala nafsi ga kansa na daka bil bid'a shi ko za ga yana magana ta bid'a kun fahimta wa qala ba'dun wani da cikin malamai ya ce ma taraka ba'dun shay'an wani da cikin su bai taba barin wani abu min sunna na sunna ba illa li kibrin shi nafsi sai saboda kibrin da a cikin rayuwa ta ba abin da kenan ka sa barin sunna illa kibrin ko wal amru kama qala al'amari ko yana nan kamar da yace hadisin annabi na ya fassara annabi ya ga wani na cin abinci da hannu hagu in kuna tuna yace kul bi yamina ka ci da daman ka yace la asdi ban iya ci da dama qala lasta da yace kada Allah ya saka iya ma mana'ahu illa al ba abin da ya hana ya ci da dama illa kibir kun fahimta kaga ashe ba abin da ka hana bai sunna illa kibir don haka duk dai hadisan da aka karanta game da jan wando mun karanta wanda dai yabba wando ne ba abin da ya nashi illa kibiri ina ina me ya hukuncin mai kibiri huta sauran abubuwa na sunna duka sai ka ga mutum ya fara zai ga ya bari sai ga ya wani a fara a bari abinda Allah ya ce wa bin rabbaka ta ya ce ya kale in ci gaba da bautar ubangijinka har sai mutuwa ta zo ba a son a fara a bari kaji balle abu mai hadari da annabi ya ce wanda duk ya bari wata za a sashi ka fara sai ka bari ka yadda yanzu ka shiga wata kenan Allah ya shirya da mu da sauran abubuwa da ya gasa ba abin da ka hana biyar sunna illa kibi sai ga an ha ga ana muqabala tsakanin ahli sunna da ahli sunna game da wando ko game da qabli ko game da sauran abubuwa na sunna da isra da sauran abubuwa na sunna Allah ya shirya da mu fa innahu yadda al'amari yake idza lam yakun muttabi'an lil amri in mutum bai zan mai biya umarnin da an kai alladhi ja'a bihi rasul wanda manzo Allah ya zo da shi ba kana ya amala ya san yana aiki ne bi irati nafsi da nuhin rayuwa ta duk wanda bai bi umarnin manzo Allah ba kaga sun zuciya yake biya fa yakuna sai ya kasance muttabi'an li hawahu mai biya sun zuciyarsa da gairu hudan min Allah ba tare da shari'a da wurin Allah ba wa hada gishin nafsi wannan ko algishi ne ga rayuwa wa huwa min al-kibr kuma yana cikin kibri fa innahu shabihun bi qawli alladhina qalu kuma yayi kama da zancin waɗanda nace lan numina ba za mu yi imani ba hatta nuta sai an ba mu misal ma utiya rasulullah kwatancin abin da an ka ba manzannin Allah Allah ya ce Allahu alamu Allah shine mafi sanin haifa ya ja'al risalatu inda yake sanya manzancin sa har dai zuwa ƙarshe dai ko zuwa ƙarshe dai makasudi dai wato ga aƙidan mu aƙidan mu ahli sunna ba mu fifita kowa daga cikin waliyai akan akan mutum guda da cikin annabawa kowane annabi annabi guda ya fi duk waliyan duniya wannan ya tafi aƙida kun fahimta wa numinu kuma gaba ta gaba yace kun muna imani da ma ja'a min karama ta yanda duk abin da yazo na karamomin su su waliyai ba waliyai suna da karama ba cewa ba mu hihita kowa kowane wali akan annaba ba shi ya nuna ba mu yarda da karamomin su ba mu ahlus sunna wal jama'a muna imani da abin da yazo na karamomin su wa sahha kuma abin da ya inganta an istiqati daga amintattun mutane mai riwaya ta na riwayoyin su riwayoyin da aka samu na karamomi abin da ya inganta banda ta ne gizo da koki cewa shehu usman ya ce sama an naɗa mai rawani an samu riga mai kulhuwalla wannan ta ne gizo da koki da ƙarya ce wannan ba mu yadda da ita ba ko shehu na karantar su asiha irin haka sai dai an ga yana matsa hannun riga an ka cika ta mallamiya ya ce wannan ne mai taimako na gulbin kowara jirgi na tangal tangal ne nake mai alewa ta halan balle a jata hannu hannu kaga wannan ƙarya ta ba mu yadda ba da ko kun yadda ku ni ban yadda ba abin da yazo daga saqat daga amintattu riwaya amintacciya kamar mi irin abin da ya tabbata na sahabbai da tabi'un tare na karamomi ba an hudu karamomin su ba da sauransu to mun yadda kamar yanzu in kace mana Allah ya ba shehu karama in ce wace iri kace yana daga cikin karama ikon da Allah ya ba shehu shi ɗaya kaddamar da jihadi daga shi sai almajirai ne kuma ya ci kasar da sai in ce na yadda da wannan kun yadda da iri ko ba ku yadda ba mun yadda da wannan karama ce ko ba karama ba ce bayan wucewar shehu kungiya kungiya nawa an ka samu ta addini masu sun su yi jihadi ba sai ko ina ba sun hakari kaga ashe kenan shehu Allah ya bashi iko ya jihadi kuma ya ci kasa karama ce babba ba wata karama za ka kama shehu da ta wuce ta ya yi ƙaryar banza a cewa an bashi riga mai kwallo wata bagayen riga mai kwallo wallahi sannan to in kasa ta kai iska fa ka suna Allah iska ce na kul huwallahu wajen Allah wajen wajen duwayunka Allah yake sai kai bom ba Allah tusa yayi ma'ana riga mai kul huwallahu ha sannan an kai rawani mai kalmar shahada tun da ashhadu an la ilaha illa anna muhammadar rasul kenan inda ka ji hitsari sai ka walwale shi ka shiga yau tun da bai hadanta ka shiga yau da rawani mai sunan Allah kaga ga ƙarya ce ba karama ba ce yana daga cikin karamomin shehu suma bayan jihadin da Allah ya bashi nasara ya ci ƙasa Hausa rubuce rubucin da yayi malami babban malami wanda ya ji gishiri ka kashe rayuwa ta ya rubuta littafi ko guda ko biyu wani ma bai rubuta komi ba to jirin littafin da sun ka rubuta kaga wannan karama ce hakan ga Allah ya sa magana ka albarka ka yi magana Allah ya sa mata kima shi ma karama ce mallami nawa annan yau yana wa'azi ba ko shi ya su ba a damu da shi ba to ka yi ma'azi har Allah ya sa ya shiga kunnen bayan Allah ya kai ga zuciyarsu ai karama ce ko mu da mabu gane ba mu ga wanda ya gane shi ba yanka ce shehu Usman ya ce duk sai ka ji ka gamsu ka gani karama ce wannan to su akaramomin da Allah ya bashe amma cewa ya rike jirgin kuwara da siwa wannan ƙarya ce cewa an tai da shi sama an yi mai iraji isra'i da mai iraji da shi wannan kai da wannan ƙarya ce hasudan manzon Allah ta akai don ko cikin manzannin Allah shi dai Allah ya mai iraji da shi to a cewa shi an yi mai iraji wannan hauka ta ƙarya ta ba mai yadda da ita ba to irin su irin su kaji wa da yace yace wa numin kuma mu ahlus sunna wal jama'a muna yin imani bi ma ja'a da abin da yazo min karama ce na karamomin su wali ashe ba mu son waliyai mu ahlus sunna mun yadda da waliyai gaskiya ne kun fahimta amma su ma waɗannan tabbata wali ta su tabbata Allah ya haɗa mana siffar wali ya ce ala inna auliya Allah la khawfun alaihim wala hum yahzanuna su wane ne alladina amanu wa kanu yattaquna inda an ka hito mutum mahaukaci yana kashi da da tsaye kashi na bai kawo ne bai kama ruwa sai ce wallahi wali na fadda sauna ya kai wali ko kama ruwa bai ce wali na ba wali na mahaukaci na kun fahimta kai sannan ba mu yadda da wali takan dudduge ba wani shehi mutumin bauchi a za a addu'a suna na ƙauyen bauchi sai an ka ce a tahi tun da marece saboda da sahi za a yace a kutahi ai an ka tashi shehi ai karama gare kara mutane sun ka tahi sun ka tahi da marece shi ko tun da sahi da yin sallar subahin sai ya tahi an ka ce ai tarishe za a addu'a suna shi shehu na kai bayan gari ya ɗebe riga ya naɗe ya ɗebe rawani ya naɗe sai ya sa ga hamucciyar lema da gudu yana cikin kashin gudu sai ga hilla ni makiya sun kace wanga daga yana barawo na sai sun kace wallahi tsaya ko mu kashe ka sai tsaya mara gaskiya yake cewa laba yawa sun kace laba mai yadda ba sun ka tawo da shi cikin hankali ai shehu na gani mun kai yana ta kashin gudu to ba irin wannan karama ba kaga inda hilla ne ba su tare shi ba sai ya ce ya musu burga ya za riga ta yi a ce ya karama alali balle yin duddugi ta ba irin wannan waje ta ba kun fahimta ta gani kaga irin balla aukar gun kaga ai waliyan Allah na ko Allah ba shi karamomi da yawa masu kama da su kadiba samu kaset ɗin da malla albani ya tun kayan a zaɓi tun kayan a kashe shi ya faɗi ce ko kun gwamnatin muna ce muku buhari ko kun zaɓi buhari buhari bai iya gyara najeriya cikin shekara hudu ba abin da zai gyara iyaka abin da zai iya ya taka ma ɓanna birki to in an taka ma ɓanna birki kaga dai an samu ci gaba sai ka aza wallahi abubuwan da ya faɗi sai ka aza shiryawa ya da buhari suna buhari ya akwai karamar ta wuce wannan mallan jafar wata rana yana hudu ba ya ce jama'a duk wanda ba shi rike mutu bai ban matsuwa kusa gare ni yana kudu ba saboda kan jini ya baltsamma kamar ya san kashe shi za a yi jini ya baltsu kuma haka ta faru to shi zuwa karamomi wanda Allah ka ba waliyan Allah kaji shi ko balla auka babbar karama ta sa mai girma ga idon jama'a da sa mu magana ta karbuwa duk da yake ba a kashe shi wadanda an kashe wadancan ba sa magana ta karbuwa yau ko maki ko dan tijjaniya da bai so na yan kace a bakar zai tsaya saurara sai ya ƙara saurari ya kwashi abin da ya kwasa ce karkataccen mallami to Allah ya shirya da mu yace muna imani wa numin kuma mu ahlus sunna muna imani bai ma ja'a da abin da yazo min karama ce na karamomin su waliyai ba mu musun waliyai ba mu musun karamomin su ko amma wa sahha an istiqati ya inganta daga amintattu min riwaya ce na riwayoyin su karamomin waɗanda na zo da ta hanyoyi istiqat ta hanyoyin istiqat su mun ka yadda da su ko alal allamatu Muhammad ibn Abdul Aziz bin Mani'in rahimahullah can da ƙasa ga ta'alika yace karamatul awliya'i haqqun karamomin waliye gaskiya ce sabitatun tabbatattu ne bil kitabi was sunna ga qur'ani da sunna alqur'ani ya tabbatar da waliye da karamomin su haka hadisan manzon Allah Umar dan Khattab zamanin khalifanci ne ya tura wata runduna ta tai wata ƙasa yaki yana bisa mumbarin manzon Allah nan cikin masallacin Madina ya kama kiran komanda ya sariyatul jabal ya sariyatul jabal duk wanda a cikin rundunar na yaji wannan murya ta Umar yana kiran shi sariya shugaban rundunar bita gehen duci bita gehen duci sannan Allah ya yi mai hijabi ya gane su sai karama ta wuce wannan to irin su irin su mun ka yadda da su wahiya mutawatiratun ita karamomin waliyai abin ga ko ina yake ayoyi da hadisai waɗanda na zo suna tabbatar da karamomin waliye hadisan da na zo suna tabbatar da karamomin waliyai mutawatir sun mutawatirai ne hadisai ne masu yawa layin kira ba mai musunta illa ahlul bid'a sai yan bid'a kal mu'tazila kawai mu'tazila su ko mu'tazila daga cikin bid'o'in sun ce babu karamatul awliyai ko wa man nahana hawahum da wanda yayi tafiya irin tafiyar su minal mutakallimin da cikin ulama'ul kalami mutakallimuna wa qad dallala ahlul haqqi malamai ma'abuta gaskiya dallala sun batar da man ankara duk wanda ya musanta karamatul ya yace babu karamatul awa to malamai ma'abuta gaskiya sun ce batacce ne la'annahu domin shi bi inkariha saboda musun karamatul awliya'i sadimul kitabi was sunna ya rusa alqur'ani da sunna wa man arada ma duk wanda ya gitta mu qur'ani da sunna wa sadamu ma ya roshe su ko bi ra'ayil fasid da ra'ayinsa batacce wa aqalihil kasir da hankalinsa karyayye fa huwa dallun mubtadi'un batacce ne dan bid'a don haka karamatul awliya gaskiya ce amma wata tabbata qala al-allama muhammadu nasiruddin al-albani rahimahullahu babban malami albani Allah shi mai rahama yace qultu sai nace inji albani laqad ahsanal muallif mawallafi imamu dahawi kenan ya kyauta ko laqad ahsanal muallif sun'an imamu ɗahawi mawallafin littafi ya kyautata aiki bi ta ƙayi da zalika da ƙayyade wannan karamatul auliyai bi ma sahha min riwayat da yace wa sahha an istiqat min riwayatihim kaga ba ko ce karama mun kai da ita ba a wadda ta tabbata daga amintattun mutane daga riwayoyin su karamomin da riwayoyin da an karwaito na karamatul auliyai daga siqat albani yace ya kyauta kun fahimta zalika wannan ko la'annan nasu domin mutane wa bi khassatin musamman ma al mutaakhirin minhum wadanda nazo daga baya ko yan baya qad tawassau sun yalwata fi riwayatil karamati ga ga ga riwaya karamomi na waliyai ila daraja ta har zuwa ga daraja annahum cewa su rawau sun ruwaito bismiya da sunan karama al'abadila sun ruwaito ɓannace-ɓannace allaci la ya shukku fi budulana wanda ba mai shakka ga ɓacinta mallahu adana zaratin wanda adda mafi karancin azzara mai akalin na hankali kun fahimta bal inna fiha ahyanan kai cikin ma abin da sun karuwaito na karamatul auliya wasu lokuta ma huwa shirkul akbar akwai abin da shirka ma ne babba wa fi rububiyya kuma shirka ne ga rububiyya ka ko san daidai da kahiran harko ba su musu rububiya ba ko ka gani kamar yanzu misali maganganun wanga wata waka da nasiru kabar yayi yana faɗin karama abdulkadir jelani yace tufa ni cikin iko nasa ragon fidiya ga ido nasa aka saukar abdulkadir ya tsere sa ba a cin masa ba ruwan tufa na abdulkadir yayi su ragon nan wa fada yana hafi zubi hadi yace yace yace bisa ido ne aka kawo ko kayaran harko sun ce haka nan rabbi qadiri na hmm taji to Allah ya tsare mu wa kitabu dabaqatul awliya akwai wani littafi nan dabaqatul awliya lish sha'rani na wani babban malami mabannaci da ake kira sha'rani min awsa'il kutubi yana daga mafi yalwatan littafai zikiran ga ambato lil misal tilka labadi ga irin waɗannan bannace bannace cikin abin ga daba qatil auliya yace akwai wani waliyi wanda ka shiga ta bakin jaki ya hito ta dubura ta allati minha wanda yake da cikin abin da ya kawo qaulu ahad auliya'ihi maganar wani da cikin waliyai ne shi sha'arani yana kawo maganganu da ayyukan waliyai yace taraktu qauli na ban magana ta ko lishai'i ga wani abu kun faya kunu wanda yake kun faya kunu ne 20 sanatan wato shekara 20 adaban ma Allah ya saboda ladabi tare da Allah ta'ala Allah amma ya kullu zalimuna uluwan kabira albani yace Allah ya dauka daga abin da azzalumai ke faɗi da haka babba wata jidu da'ifatan kana samun wani bangare la ba asbiha wanda babu laifi game da ita min al-karamati sahiya na karamomi ingantattu an ba adis sahaba daga wasu sahabbai shi kitabul riyadus salihin cikin littafin riyadus salihin lil imam an-nawawi ba ya kawo babu karamatul awliya ba don kana son karamomin kwarai ce ka diba shi amma sauran karamomi kan to shirme ya yi yawa to wannan duk yana cikin akidan mako mun yadda da waliyai mun yadda da karamomin su gaskiya ne amma waɗanda ba saba ma shari'a ba to ya za mu gano karamar da an ka liƙa ma waliwa ne ba gaskiya ba ce in muna da wani abu da ta saba mana shari'a duk karatu saba ma shari'a nan ƙarya ce bin na faɗi daidai Allah shi ba mu lada da ni da ku Allah ya tsare mana imanin mu da aqidan mu da musuluncin mu subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu